بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na asabar 23 ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 4 ga watan januwari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير wannan raddi ne da Dr. Ruhaili ya yi ga wancan mutum Dr. Tijjani As-Samawi wanda ya rubuta littafi domin cin mutuncin sahabbai da ahalal baiti malai maida mai da martani martani gamsashe ga duk wanda ya saurari wannan martani in har Allah maɗaukin sarki na nufin shi da rahama cikin 'yan shi'a to zai bar wannan batan da yake a kai ya rungumi shirya Allah maɗaukin sarki ya samu dace malai alkawarin mabahasi guda shida a cikin wannan littafi mun yi na farko da na biyu yau ya ce almabhathu thalith ta'arifun mujizun ɗan takaitaccen bayani bi ahammi a ƙa'idar rafida wanda zai bayyana mana mafiya mahimmanci daga cikin aƙidun ‘yan shi'a wanda waɗannan aƙidu sun zama ruwan dare wanda duk wani ɗan shi'a da ka sani a duniyan nan ta subhana to yana ƙunshe da wannan muguwar aƙida Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to wannan tarifi ne kamar yadda mala ya ce ‘yan bayanai ne a ɗan tattakaice amma kuma bayanai ne wanda za su iya gamsar da kai ka san wannan muguwar aƙida ta shi'a sosai da gaske domin su kansu waɗanda suke a kanta ɗin ba wai kowa ne daga cikinsu ya san hakikanin abin da yake a kai ba tare da cewa ba na musun iya shi'a suke da gaske kun gano wannan da kyau ku yan shi'an najeriya ba na musun cewa shi'a suke da gaske shi'a wacce take fitar da mai yin ta cikin addinin musulunci amma da yawa kuma ba za a musa cewa akwai waɗanda ke rayuwa a karkara da gaskiya kawai yaudaransu ake ana gaya masu ƙarerai ana ce masu addini ne alhamdu ake jansu a kan shi ba addinin ba ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce tu'tabarun rafida bi qa'idaha al-mughlaqa fil kufri wad dalal lalle ana lura a yi bayanin shi a ƙarara da aƙidansu sananna wacce wannan aƙida taso ta kulla ƙofa da kafirci kuma da ɓata. Ma'ana in ana neman kafirci na ƙarshe, ɓata na ƙarshe da babu wani ɓata bayan shi, in ka samu waɗannan aƙidu na ‘yan shi'a, to shi kenan ka gama neman kafirci da ɓata. Mala ya ce, wa muwaggilatun fi sharri wal fasad sana ƙida ce wacce ta gama tattaro duk wani rukuni na sharri da kuma ɓanna ana duk abin da za a kira shi a yau a ce wannan abin sunan shi sharri wannan abin sunan shi ɓanna to wannan shine manufan aƙidan 'yan shi'a a kusa ko a nesa malam ya ce من ابعاد الفرق المنتسبة للإسلام عن العقيدة الإسلامية الصحيحة suyan shi'an nan su ne suka fi kowa nisantar kowace irin aƙida ta musulunci ingantacciya daga cikin ƙungiyoyi da suke danganta kansu ko ake danganta ga addini shi sa malai ce min abadul firaqil muntasiba su ne mafiya nisantan ƙungiyoyi da suke ake danganta zuwa ga musulunci to aƙidan 'yan shi'a to aƙida ne wanda ya fi nisantan aƙidan da annabi ya zo da ita gaba ɗaya bal inna ƙa'idar rafida malai ce kai ma fa kaga aƙidin 'yan shi'a allatin faradar biha wanda suka keɓanta da waɗannan aƙidu wanda ba ka samun wani musulmi a kusa ko a nesa wanda yake da irin wannan aƙidu kaf mun gano wannan da kyau ku to wannan aƙidan nasu munaqida jumlatan wa tafsilan li aqaiqil islam gaba ɗayansu in ka tattaro su in ka ware su to zaka same su suna warware abin da musulunci yake tabbatar da shi ne ma'ana gaba ɗaya aƙidansu bai ma yi kama da musulunci ba in kuma kai ƙoƙarin haɗa shi da musulunci to warware musuluncin yake gaba ɗaya kai tsaye wa usulul iman kuma yana ƙoƙarin ruguje asalin shika-shikan imani kama huwa ma'alumin kama yadda wannan abu ne sananne wa muƙarrarun inda ahalul ilimi wa tahqiq malamai masana da ke tabbatar da gaskiya sun tabbatar da cewa kun ga aƙidan shi'a to aƙida ne wanda gaba ɗaya ya saba ma aƙidan musulunci da tsarin musulunci bai ma yi kama da musulunci ba kwata-kwata aƙida ne kawai na yahudu ya ƙuli shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala shehun musulunci ibn taimiyya allah ya ji ƙanshi ya ce wa huwal khabiru bihim shi ibn taimiyya ƙwararre ne wanda ya ƙware yana da cikakkiyar masaniya dangane da su fi kitabihil azim ya faɗi a cikin babban littafin nan nashi mai suna min hajjus sunnatin nabawiyya fi naqad kalam shi'atan alqadariyya allazi allafahu lirradd ala rafida ya rubuta wannan littafi ne saboda mai da martani ga 'yan shi'a wani takadarin ɗan shi'a ne ya rubuta wani littafi fasulul khitab ya ci mutuncin sahabbai ya ci mutuncin iyalan gidan annabi ya lalata fikihun musulunci gaba ɗaya shine ibnu taymiya ya ɗauki littafin ya mai raddi a cikin mujalladi tara ya sanya mashi minhajus sunnatin nabawiyya fi naqad kalam shi'atul qadariyya Allah ya sa mu dace mala yace fama Mala ya ce, Fama azkuruhu fi hazal kitab, duk abin da zan zo ambata a cikin wannan littafi, min zannar rafida, na bayyanar da cewa ‘yan shi'a fa abin zargi ne ba kan musulunci suke ba, wa bayani kazibihim da ƙoƙarin bayyana ƙaryansu wa jahalihim da ɗan karen jahilcinsu, ƙalilun min kathirin, ɗan kaɗan zan faɗi. a cikin abu mai yawa mimma a arifahu minhum cikin abubuwan da na sani a kansu, walahum sharrun kathirun, ‘yan shi'a suna tattare da sharri ba ɗan kaɗan ba, la a arifu tafsilahu, wanda in aka ce za a zo a yi bayanin shi dalla-dalla, ibn taimiyya ce, kai, ai ma ban san irin littafan da za a wallafa wajen bayyana sharrin shi'a ba. Kun gano wannan da kyau ko? mana ɗan abin da Malam ya rubuta a cikin mujalladi tara a kan ɓacin aƙidansu, Malam yana ce maka ɗan kaɗan ne ya rubuta cikin abin da ya sani mafi yawa don gane da su. Ila an ƙala, har zuwa inda Ibn Taymiyyah ya ce, Wallahu ya alamu wakafa bihi wakafa billahi alima. Allah madaukin sarki shine mafi sani, kuma Allah madaukin sarki ya isa ya zama mai shaida akan wannan. lesa fi jami'i tawa'if, Ibn Taymiyyah ce dukkanin ƙungiyoyi babu almuntasiba ilal Islam ƙungiyoyin da ake danganta su a ce ƙungiyoyin musulmi, ma'a bid'atin in ka tattaro ƙungiyoyin tare da bid'an da suke tare da shi, wa zalalatin da ɓatan da suke a kai sharrun minhum babu ƙungiya mafi sharri irin 'yan shi'a. Wala ajihal, kuma babu ƙungiya da suka tara jahilci suke bautan Allah da jahilci irinsu, wala akzab, kuma babu ƙungiya waɗanda suka mai da ƙarya a matsayin addini, ƙarya a matsayin tafarkin rayuwa irinsu, wala azlam sannan babu ƙungiya mafi zalunci daga cikin azzalumai kaf, wala aqrab ilal kufur, kuma babu ƙungiyan da suka fi kowace ƙungiya kusa da kafirci, wal fusuq da fasikanci, wal isyan da tattara kaf ɗin dangogin saɓan Allah. wa ab'ad an haƙa'iƙil iman kuma suka fi kowa nesa daga asalin abin da ke tabbatar da imani na gaskiya minhum irin 'yan shi'a duk wannan bala'in sun tattara shi jide malam ya ce bida'a ya ce jahilci ya ce ƙarya ya ce zalunci kusa da kafirci makotaka da fasikanci abota da dukkanin wani dangin saɓan Allah kuma suke nesa da duk wani abu a kusa ko a nesa da ke tabbatar da imani irinsu su gabaɗe komi nasu bala'i ne babu alheri ko kwaya ɗaya wannan bayani ibn taimiyya ya yi shi ne a cikin littafin minhaji sunna a mujalladi na biyar shafi na ɗari da sha shida na ɗari da sittin allah ya sa mu dace wasa azkuru huna ba da ka'idar rafida Mala ya ce abin da zan ambata a nan to wasu ɓangare na aƙishi ne, Mala ya ce wasu ɓangare ne na aƙidin ‘yan shi'a, allati khalafu fi halkita ba wa sunna, wanda in ka kalla aƙidin a fili ba sai an je an maka wani ƙarin bayani ba, ya saba ma alkur'ani da hadisi. To menene musulunci alkur'ani da hadisi? Jama'a mun gano wannan muke ko ba wani abu a musulunci wanda yake alkur'ani ba sabanin alkur'ani da hadisi babu shi. wasa'ir al'umma kuma sun saba ma sauran al'umma a kan shi shine za a ambata maka ana suke cewa a haɗa kai to kuma sun zo da abin da ya saba ma al'umman annabi mala ya ce mustadillan ala kulli ma a ƙolu kuma zan kafa hujja a kan duk abin da zan faɗa bima ja a fi kutubihim a abin da ya zo ne a cikin littattafansu al-mu'tamada waɗanda suke su ne abun dogaro wal muwaffaka kuma amintattun littattafai a wajensu da littattafan suke dogaro suke kafa hujja suka yadda da su suke gudanar da addini suke fatoyi da su da waɗannan za a kafa masu hujja ba da wani abu ba malam ya ce wa bi akawali ulama'ihim sannan za a zo da zantattukan malamansu almashhurina waɗanda suka shahara, Malin ya ce almu'azzimina indahum waɗanda suke abebanan girmamawa a wajensu, malaman da suka sani, fitattun malamai masana waɗanda suke abubuwan girmamawa da kimantawa a cikinsu, su za a kwaso maganganunsu a ce kun gani fa. Wa zalika hatta ya kifa alƙari alƙari alkarim, Malin ya ce za a yi wannan ne ya zama shi mai karatu abin girmamawa ya tsaye alama inda alƙaumi min kufurin wa dalal ya iya gano irin kafircin mutanen nan da kuma irin batan da suke a kan shi wa zaigin da karkacewan da suke a kan gaskiya wa fasadin da irin ɓannan da suke shimfiɗawa cikin al'umman annabi mura'iyan an yakuna al-ghard mala yace tare da abubuwan da zamu kawo a nan za mu lura da manufan da muka ɗauko ala sabilil ijaz mu kiyaye mu ce a takaice za mu kawo kun gano wannan da kyau ko dama littafi ne da aka rubuta saboda mai da martani akan wasu maganganu da tijani as-samawi ya faɗi ba wani littafi ne da zai bayyana dukkanin aqaidin shi'a ba nan za a takaita in an zo wajen raddin zaka ji aqidin madara yake kawa sai a yi raddin maganganun a can wasu raddudukan sa bayyana karara mala yace fa min aqaidar rafida yana daga cikin aqidan yan shi'a aqidatul bada aqidan albada'i lillahi ta'ala albada'u dama mun ce rukunin shi'a guda nawa ne guda hudu to na farko mala yace akwai bada'u ko ya kamata ka san mecece bada'un nan mun dan tattauna tarihin bada'u kaɗan a cikin littafin alfarko bainal firaq yutlaqu albada'u fil lugha ala ma'anayaini Mala ya ce idan aka ce bada'u a yaren larabci ana nufin ɗayan ma'ana biyu ne. Alma'anar awwal ma'ana na farko a zuhuru ba'adal hafa'i abu ya bayyana a bayan da ya ɓuya ga mutum abu ya fito maka sarari a baya da abin yana cikin duhu kun gano wannan da kyau ku ma'ana ka san abu a bayan da ka jahilce shi shine bada'u kene yanzu aka danganta bada'u ga Allah a bisa wannan ma'anan sai zama da abin yana ɓoye ga Allah ne yanzu sai ya bayyana ga Allah yanzu an girmama Allah ko an tozarta Allah matsayi aka ɗaura Allah a kai ko ko an zamar da kafan Allah ne wannan shine bada'u kun gano wannan da kyau ku wai da Allah bai san abun ba daga baya sai ya sani da Allah ya ga kaman sabai mutanen kirki ne sai ya yadda da su duk waɗannan ayoyin da ake faɗi cikin alkur'ani kai sai kai mamaki wa duk waɗannan ayoyin mutanen bai sa su imani ba za su yi ba suna da wata aƙida da ta zo ta ce wai ai da da farko ne Allah madaukin sarki ya ce ya yarda da su daga baya kuma sai ya ce ya fasa sai aka ce kaman ya sai suka ce ba da'u wai ya gano cewa ba mutanen kirki ba ne shi ne sai ya fasa sai muka ce to madalla madalla yanzu cin da ya gano to yanzu muna da ayoyin da ya ce ya yarda da su ko akwai wasu ayoyin da ya ce ya fasa bai yarda da su ba cin alkur'anin jama'a mun gano wannan da kyau ko sai ku kawo fassaran annabi da sahabban shi da isnadi ingantattu Allah ya tsare mana imanin mu mala yace yuqalu dangane da wancan ma'ana da yace az-zuhuru ba'da al-khafa ana cewa bada ashe kuma gano wannan da kyau ku abu ya bayyana kun gano wannan da kyau ku buduwan wa bada'an ai zahara zuhuran bayyanan yamala ya kawo maka kalman a bisa wazanin shi na sarfi abin ya bayyana bayyana karara ya ce ka duba mufradat na alkur'an mufradat alkur'an lirragib al-asfahani a shafi na ɗari da sha uku da kamusul muhid da fairuz albadi mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da biyu su suka kawo fassaran bada ai larabci ne kuma ga su ne kamatsin da ke fassara larabci ga abin da ake nufi da bada'u waminu qauluhu ta'ala abin da ke ƙara tabbatar da wannan fassaran shine faɗin Allah da ya ce wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun ma'anan wannan ai zahara lahum minallahi minal azab da da ake masu gargadi ku yi hankali da azaban Allah suka kiyarda cin da ba sa ganinta da suka mutu sai aka waye gari azaban ta bayyana a lahira bayan da a duniya ta ne ta ɓoye gare su to wa badalahum sai abin ya bayyana bayan ɓoyuwa minallahi cewa azaban da Allah zai yi malam ya kono ya tasibuna a abin da da ba su yi tsammanin shi ba shine malam ya kun fi hisabihim abinda ko cikin tunaninsu bai zo wai za a iya masa wannan azaban ba karanta tafsirin ibn kathir a mujalladi na hudu shafi na hamsin da bakwai jama'a mun gano wannan da kyau ku kun ji wannan shine ma'anan bada'u na farko cewa az-zuhuru ba'da al-khafa'i abi ya bayyana bayan da ya boye akwai wani abu a duniyar nan da yake boye ga Allah akwai abin da Allah bai san shi ba in shi a na Allah sun ce haka na faruwa gare shi. allah da ya ce la ya dillon rabbi wa layansa, kun gano wannan da ke ku? Alma'anar fani, ma'ana na biyu, Mala ya ce ta gayyarar ra'ayu amma kana alaihi, ta gayyarar ra'ayu amma kana alaihi, canzar ra'ayi akan ra'ayin da da ake a kan shi. da ana da wani ra'ayi na daban to sai kuma wani ra'ayi kishin shi sai bayyana ma'ana an gano da ana kan kuskure ko ana kan jahilci kun gano wannan da kyau ko to shi ne sai aka canza ra'ayin aka koma wani sabanin wannan ra'ayin da ya ake a kan shi qala ibn faris ibn faris yace taqulu badali fi hazal amri bada'an yace badali abin ya bayyana min cikin wannan al'amarin wanda da ba haka na zace shi ba, shi ne ai ta gayyara ra'ayi, na canza ra'ayina na farko, amma kana alaihi a kan tsohon ra'ayin da da a kan shi niki. Jama'a mun gano wannan da ku, wai da Allah yana da ra'ayin ya yarda da sahabbai, amma daga baya kuma sai gano wani abu, sai kuma sai ya canza wannan ra'ayin. Wai Allah na haka. Kun gano wannan da ku? in Allah fa ya zartar da ya ce kaza har abada ba ƙajin kishiyan wannan abin a wajen Allah ba tun da Allah ya la'anci fir'auna ka taɓa ganin wata aya ta zuwa cikin alkur'ani da aka ce mara balale fir'auna jama mun gano wannan da kyau ku Allah baya haka amma sai suka zo da aqidan bada'u kuma ka je ka bi ka'idan bada'u wancan Mukhtar ibn Abi Ubaid as-Saqafi shi fara zuwa da wannan aqidar fa lokacin da yake masa ƙaryan Allah na mai wahayi har Allah ya bashi labarin cewa zai nasara a wani yaƙi da zai ji da aka je yakin aka ba karkashe mutanen shi gaba daya sai suka komo suka ritsa suka ce kai mu fa mun gaji da ƙayyare nan da kake mana ran nan ka ce za a yi nasara ba a yi ba yau kuma mun fito gashi ba a samu nasaran ba me kake nufi da wannan maganganun da kake faɗi sai ce to eh ai ɗazu Allah ya gaya mai ya fasa me yasa sai ce bada'u jama'a mun gano wannan da kyau ko shikenan kawai sai ta zama aqida a wajen su suka kafa duk wani abin da ka zo ka ambata gayen da iyalan gidan annabi ka kawo gayen da sabon manzan Allah sai su kawo maka aqidan bada'u wai da ne Allah yake akai wai amma yanzu Allah madaukin sarki ya fasa bai yadda ba wannan bayani mala yace karanta maqayisul lugha a juz'in farko shafi na 212 wa qala al-jawhari al-imam al-jawhari ya fada cikin as-sihah juz'in farko shafi na 77 yake cewa badalahu fil amri bada'an in aka ce badalahu abin ya bayyana mashi ƙarar ra'ayi na sha'alahu fi ra'ayin ya canza wani ra'ayi daga ra'ayin da yake daga baya sai gane ra'ayin ba fita ya gane ra'ayin ba daidai ba ne ya gano kuskuren ra'ayin da jahilcin ra'ayin da na ƙasar ra'ayin sai canza zuwa ga wani ra'ayi cikakke yanzu wannan yana nuna Allah yana da waɗannan abubuwan kenan da ake danganta bada'u ga Allah Mala ya ce, Walbada'u bi ma'ana yayi ni, to, in ga kalli bada'u da waɗannan ma'anoni guda biyu almutakaddimai ne, waɗannan ma'anonin da suka gabata, gairu ja'izin alallahi ta'ala, ba wanda ya cancanta a danganta ta ga Allah. Li'annahu yastalzimu aljahala bil awaqib wannan yana nuna cewa wai Allah yana jahiltan abin da zai biyo baya. Da sai ya ce kaza, amma daga baya sai jahilci wannan kama aqidan mu'tazila ne da suke cewa kanal amru unuf wai al'amarin Allah a rafe yake bai san komi ba sai abin ya faru shi ma yake sani iri ɗaya ne da kusan aqidan su ko mun gano wannan yanzu ka fito daga gidanka zaka zo nan Allah bai san inda zaka ba sai ka zo masallacin nan sai Allah ce la ashe masallacin nan zai zo shine kanal amru unuf kun gano wannan da kyau ku shi yasa muka zo muna sukan waɗannan yan bid'a mu'tazila khawarij jahmiya sai a ce wai mu kullun kowa bai iya ba in aka fassara maka abubuwan da suke faɗi ne ko sai ga lalle sun cancanci a tona asirin abin da suke kulle da shi to kallo wannan bada'un da ake danganta jahilci ga Allah sai ka ce in shi annan kurawa da su ina ruwan ku a'a suna taba janibin Allah yin shiru akan wannan abun ko to yi ma Allah laifi ne dole a bayyana ma al'umma saboda suna yaudaran su dan ka gane ba addinin musulunci bane addini ne na yahudu kun gane wannan da ke ko su ma da suke bi su sun san ba addini bane amma cin da akwai yan abubuwa na romo da ake dan samu to sai a makalka kun gano wannan da kyau ko cin da akwai roman da ake samu a kan shi ake makalkalewa domin abin duniya ya samu Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa huduthal ilmi mala yace wa huduthal ilmi da kuma faruwan wani ilimi cewa da Allah yana kan jahilci yan sai wani ilimi sabo ya zo mai ma'anan bada'u kenan wallahu ta'ala munazzahun an zalika Allah abin a tsarkake shi daga wannan abubuwan ne yafi karfin haka ya faru da shi ina fatan mun gano wannan da kyau duk abin da mutum yake tani Allah ya sani kai saboda tsabin ilimin Allah fa kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin sai da ya rubuta abin da za a yi a duniyan nan tun daga farko har tashin kiyama duk maganganun da ka taba faɗa ko kai tunani ko ka ci abinci ko ka je bayi ko ka sha ruwa ko kai fitsari ko kai sallama ko kai kuka ko kai ihu ko wani duk abin da ka sani sai da Allah ya rubuta zai faru ko menene ma ce wai mai irin wannan programming din wanda har yau ba a samu felin daga abin da ya ba wa ce yana da bada'u kun gano wannan da kyau ko mala ya ce qala ibn al-athir ibn al-athir ya ce wal bada'u istihsabu shay'in ulima ba'da allam yu'lam shine istiswabu shay'in shine datar da wani abu a ga cewa abu ya zama sawabu wani abu a kalle shi a ce yanzu kai yanzu jama'a gafa daidai din ulima ba'a da allami ulama wanda daga baya aka san shi wanda da an jahilce shi ba a san shi ba wa zalika an Allah gaira jaiz danganta wannan zuwa ga Allah bai halatta ba amma gare ka yanzu kai zaka iya zama haka ai tunda kai ba Allah bane to inda matsalan yake ai zaka zo ka ji a littattafan sai ne suke faɗin ko wada'un ga Allah ai yanzu wannan bayani malam ya ce karanta littafin an-nihaya fi garibul hadith juz'in farko shafi na 109 warrafida malam ce su ‘yan shi'a yuji zuna itlaƙal bada alallahi ta'ala suna halattar da a zo da kalman bada'u kai tsaye a danganta ta ga Allah, ballahun fi zalika mubalaghatun azima kai akan wannan harka na bada'u ma har sun wuce gona da iri ta foƙo haddul wasfi wanda a matsaya ana bayyana abin ko ya wuce da yadda kike zato fa. sai dai kawai dan buga maka misali kawai sun wuce aqidan ta wuce kaman kai ne musulmi a tambaye ka Allah nawa ne kaga aqidan ya wuce ma a tsaya ma ana bata lokaci akan ka dan an san Allah nawa zaka ce dai zaka ce kuma wane ne Allah ya ko da alqur'ani annabin da kai da shi wannan ai ma'lumun min ad-dini bid darura ko manzon Allah ne to haka aqidan badaw har sun wuce ma yanda za a tsaya ana siffanta ta aqidan su ne kawai nasu ne hatta asbahar hazihi al-aqida Malai ce har aka waye gari kun ga wannan aqida na badawo a wajen su alfasida mummuna aqida min aqwal aqaida indahum tana daga aqida mafi girma a wajen su ja'a fil kafi ya zo a cikin usulul kafi bari ku ji dan takaitaccen tarihin marubucin littafin kana al kafi li abi ja'far muhammad bin yaqub al kulaini ku kiyaye wannan sunan mai littafin usulul kafi shine Abu Ja'far Muhammad ɗan Yaqub Al-Kulaini al-mutawaffa sana wanda ya rasu hijira shekara 328 yau kusan shekaran shi 1100 da wani abu da rasuwa na dauri ne min asahil kutubi indahum wannan littafin usulul kafi yana daga cikin mafiya ingancin littattafai a wajen 'yan shi'a kamar yadda sahihul bukhari yake mafi ingancin littafi a wajen ahlus sunna haka kafi yake a wajensu. Ƙala agha barzak at-taharani ya ce alkafi fil hadis littafin usulul kafi na hadithi huwa a jallul kutubil arba'a ya fi sauran littattafan guda hudu ɗaukaka usulul aqida lam yuktab mithlahu fil manqul min ali rasul ya ce cikin littattafan da aka rubuta da suke bayanin zantattukan da aka samo daga iyalan gidan annabi babu littafi gaba ɗaya da tattaro a ƙidin shi'a da maganganun imaman ahalal beti irin wannan usulul kafi ɗin ka duba littafin zari'a mujalladi na sha bakwai shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar wa ƙala abbasul ƙummi abbasul ƙummi ya faɗi dangane da usulul kafi ya ce huwa a jallul kutubil islamiyya wannan littafi na usulul kafi shine mafi ɗaukakan littafi kaf a wajen 'yan shi'a wa a'azamu a musannafatul imamiyya kuma shine mafi girman littafin da aka rubuta mafi ɗaukaka da inganci da amintuwa a wajen 'yan shi'a imamiyya walladhi lam yu'mal lil imamiyya mithlahu wanda babu wani littafi na imamiyya wanda suke aiki da shi shigen shi. Mala ya ce, Hashiyatul Lihijaj, Mala ya ce littafi ne na na al-Ihtijaj na At-Tibirisi shafi na 496 a hashiyan shi aka faɗi wannan maganar. Kenan littafin usulul kafi kada wani daga cikin 'yan shi'an yau ya zo maka wani zancen man ba ka kace shiru ka kai waɗannan ne? Ga malaman ku na dauri a cikin littattafansu ga abin da suka fi cikin usulul kafi. a antum a'lamu am home ku ne na yau kuka sani ko ko su kun fi su sani yanzu kuna son ku ce malaman ku na da jahile ne waɗannan ma sauran ka za fa su iya danganta jahilci akan malaman su domin su yi maka taqiya ko mun gano ne kanku mun ta taqiya za mu zo kanta kuna fahimta yanzu malam bai fara kawo mana aqida ko kwaya daya ko ko bayani ko kwaya daya akan wannan aqida na badawo a ciki ba yanzu dai zai fara da ya ce usulul kafi kun gano wannan sai aka tsaya kan maka bayanin mene ake nufi da kafi na san za mu tattauna wannan magana kan usulul kafi shi yasa muke ta bayanin kafi a cikin asilatin qadar shababu shi'a ila alhaq wanda ban ce muku komi akai ba kun gano wannan nake ku to amma da san da izinin Allah za mu zo nan kuma ya kasance gashi rubuce a hannunku sai na jinkirta bayanin kaga jinkirin ya zama da fa'ida yanzu ka san waye marubucin kafi ka san matsayin kafi ka san abubuwan da aka faɗi akan kafi shi yasa duk wani wanda dan shi'a ne zai zo ya ga maka akan kafi ka ce kafa ya ishe ne zantuntukan da limaman ku suka yi fasbanakallahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum